بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه من خاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بعد ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم أمنا الله تبارك وتعالى وديا ya kawo mu wannan rana ta litinin uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam amma na ta da godiyar mu ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya sake ara mana rai zuwa yau kuma ya ara mana lafiya zuwa yau saboda mu ci gaba da gabatar da wannan aikin alkhairi na karatun alkur'ani mai girma tare da taitaccen jawabin abin da waɗansu suka ayoyi suka kusa domin abin da yasa ake tafsiri cikin wata ramadan saboda a wata haka tabbatar qur'ani dama duk lokacin da wato abu ya matso ko kuma lokacin da munasabar abu ta zagayo to akan yi abu ya nuna alaman cewa wannan al'amari ya zo daidai da lokacin da ake yin abu ya zo daidai da lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya hukunta abu saboda haka ana yin tafsirin Qur'ani mai girma a wannan wata mai albarka saboda a wata aka saba da Qur'ani kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سوى wannan wata na Ramadan wata ne wanda a cikin aka saukar da Alƙur'ani saboda aka saukar da Alƙur'ani a wannan wata shi yake kawo kaga ko ina ana tafsirin Alƙur'ani mai girma kuma ana ta faɗaitar da mutane wajen yawaita karatun Alƙur'ani din saboda muhimmancin karatun Alƙur'ani a wannan wata din annabi wani ya ga mana wata aya daban cewa inna anzalallahu fi lailatul qadr cewa mun tabbatar da wannan alqur'ani a daren lailatul qadr wato dare wanda yake mai daraja wanda qur'ani ya ga mana cewa lailatul qadri khairun min alf shahr cewa daren lailatul qadri ya fi wata kuma ana samun daren lailatul qadri ne har yanzu a wannan watan da muke cikin ramadan wani wuri ubangiji ya gaya mana cewa inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin cewa wannan alqur'ani mun saukar da shi ne a wannan wata wato a wannan dare dare mai albarka shine dare mai kasari ba la ayi halin saukar da alqur'ani a wannan wata shine dalilin da zaki fassara alqur'ani a ko ina a wannan wata kuma ke yawaita karatun alqur'ani kuma ke ƙara jawo hankalin mutane wajen yawan karatun alqur'ani muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya zake wanzar da mu daga bara zuwa yanzu wanda bara waɗansu an yi tasiri da su bana ba tsara sun koma ga Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya tsira musu rahama sannan waɗansu an yi tafsirin bara da su bana ba su da koshin lafiya Allah ya ba su lafiya waɗansu bara an yi wannan tafsiri da su uzurori na rayuwa ya sa ba su da lokacin da za su iya zuwa su halarci wajajen tafsiri muna fata dukkan matsaloli Allah ya warware mana albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kafin mu ci gaba da fassara waɗannan ayoyi muna ƙara jawo hankalin juran mu kowane lokaci kamar da malaman balaga suke faɗi in kulli maqamin maqalu kowane matsaya da abin da ake faɗa yanzu mun zo wata gaba ko kuma mun zo wani hali na buƙatar addu'a ita addu'a ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tabbas ita addu'a wa kalawul mu'min manzon Allah ya ce addu'a ita ce makamin mu'min yanda ka san idan ka rike makami za ka iya tinkara duk abin da kake ganin zai iya zama ma barazana dalilin makaminka za ka samu nutsuwa sannan dalilin makaminka abin da kuma kake ganin abun tsoro shi zai fi tsoronka saboda makaminka to annabi ya ce makami makamin mumini shi ne addu'a duk abin da ya gagara to addu'a yana maganinsa saboda haka ya zama wajibi a wajen mu tsaya da addu'a musamman a cikin wannan wata mai albarka halin da ake ciki babu wanda yake buƙatar sai an gaya mar ga halin da ake ciki kuma ana buƙatar yi addu'a idan har yanzu mutum yana jira sai an ce mara ya addu'a ya addu'a to lalle ya kamata a bincike shi baya sai ce halin da ake ciki babu wadda za a kwatanta wa halin balle a ce mara ya kamata a yi addu'a hali ne wanda muka samu kanmu na bukatar a yi addu'a din wanda kowa ya sani domin kowa yana fama da tasa damuwar sannan garin na fama da irin nasa damuwar sannan kasar tana fama da irin nata damuwa sannan duniyar gaba ɗaya tana fama da irin nata damuwa kowa yana cikin wani halin da akwai bukatar ya tsaya da addu'a saboda Allah ya mana maganin matsalolin da ake ciki saboda haka wajibi ne mu tsaya da addu'a kwarai da gaske saboda Allah shi kaɗai ne mafuta duk lokacin da mutum ya gane Allah shi ne mafuta ya tsaya ya mai da lamarin sa wurin Allah ya tsaya da addu'a wurin Allah to insha Allah Allah ne mai mafuta wanda Qur'ani ya tabbatar mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa sun tabbatar mana da cewa addu'a ita ce makami ita ce mafuta ubangiji tabaraka ta'ala yana gaya mana cikin Qur'ani a cikin suratul furqan yana cewa kul ma ya'budu bikum rabbi lawla du'a'ukum ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ba don addu'a ba ma da Allah bai damu da su ba inji Allah Allah ne cewa annabi ya gaya mana in ba don albarkar addu'a ba da Allah ma bai damu da mu ba in ji Allah da kansa yake magana kaga ana nuna mana muhimmancin mu roki Allah kenan tunda Allah ya ce annabi ya gaya mana in fa ba don addu'a ba da fa Allah bai damu da mu ba to yanzu ana abin da zaka dauka duk wanda baya addu'a Allah bai damu da shi ba ko ba ka magana yake ba tunda Allah ya ce annabi ya gaya mana kullu ma ya abu kuma rabbi la wala du'a'ukum ka gaya musu in ba fa don addu'a ba da ban damu da su ba can an faɗa da jam'i cewa idan ba ku addu'a da ba don addu'a ba da Allah bai damu da ku ba to idan ka ce baka addu'a wancan yana addu'a sai Allah ya damu da wannan mai addu'a kai da baka yi sai Allah ya fita shi alinka domin rashin roƙon Allah nau'i ne na girman kai nau'i ne na girman kai Allah ya ce a roƙe shi sai na ki roƙonsa yanzu ka dara misali mutum ne ya kira ka mahaifinka ne watakila ko wanka ko babbanka Allah ya mara wadata sai cewa ne duk damuwarka ka zo ka gaya mu Allah ya da zan yi kokari sai ka kika je ka gaya masa kuma kana da damuwar da Allah me yasa baka je ba in an yi za a ce kana jin kunya wani kuma zai ce ba in ina zuwa in zai rena ni ko to ya rena kama na dama yare ne kake ko ko ba ka bane ai shi yace ka ka zo ba kai ka kai kanka ba duk ko wanda ya gayyace ka yace ka zo ai ya san zai iya ma ne kuma kai din ka kai yace ka zo ne to Allah ne yace mu yi addu'a sai ya zama ba mu addu'a misali ko ko mutum sai ya zama baya addu'a ya Allah ba zai fushi ba sai yasa wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake cewa manzon Allah yake cewa a man lam yas'ali Allah yaghdab alayhi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi a nau'in girman kai Allah ya ce a roƙe shi ka ji roƙon Allah to Allah yana fushi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka muhimmin lamari ne mu tsaya da addu'a sannan ubangiji ya mana alƙawari in dai za mu roƙe shi to akwai tabbas zai biya mana bukatu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji yace ka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ne da kansa ya fada yace kuni ku roke ni in ku roke ni astajib lakum za amsa mu kai sai fa ku roka ni kuma zan yi inji Allah kuma sai ka ki roƙa ka san ko kowa mabukaci ne ya yi wa nasu an tumur fukara wa idan ba duk wanda ka gani mabukaci ne kowa ya duniya wallahu huwa gani da min Allah shi kadai ne ba mabukaci ba to kana da bukata ka kiro ban bukatan wajen wanda zai iya biya ma bukata shine Allah ya ba zai fushi da mu ba ai yanzu yana cikin abun da yake damu mu karancin addu'a ya sa mu cikin halin da muke ciki bayan ba addu'ar ma fada ake da addu'a yanzu na za a yi sallah a masallaci a ce salati goma ga annabi in an ce salati goma ga annabi kan ba an yi mabudin addu'a ba ne saboda ana so Allah ya saurari abin da za a roƙa sai aka fara wa abu aka fara wa Allah da abin da ya fi so shine a tabo masa annabi da annabi Muhammad sai a ce to mu bude saboda Allah ya kalle mu mu salati ga annabi sai ai salati ga annabi sai ga wani ya kada rigar sa ya buta in ka saba ce ce ma yana da uzuri ai uzuri ba za ka karɓar uzuri ba sai ka je ka kabari ko uzuri yana karewa ne ba zai kare ba an ce salati goma ga annabi annabi ba aka ce sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah yake aka ce ma gagayya kawai sai ka fita ya Allah ba zai fushi ba wataƙila in ka tambayi mutum me yasa kai daga cewa salati goma ga annabi kuma ka tashi ka fita baka tsaya kai addu'a ba wataƙila sai ce ma ai na yi salati kafin in tashi to ƙara mana in ka yi ƙara yanzu ka jara kuɗi ake rabawa kullum yana ba da misali a ce masallaci ne mai sauhu sauhu sai a ce wanda yake sauhu farko duk wanda yake sauhu farko naira dubu dubu sauhu na biyu ɗari biyar biyar sauhu na baya da shi ɗari biyu har a koma sauhu naira biyar da Allah wani sauhu ne zai cika yanzu akwai wanda zai saurin tashi a masallaci akwai saboda naira dubu ba ta tashi ba to ba naira dubu ba talati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah da kansa ya dace sai ce to sai aka ce liman sai ce salati goma ga annabi kai ga gama mai zauri ga gama mai zauri kana da uzuri sai ka kada rigar ka sai ka fita da Allah ya Allah ba zai fushi ba dole Allah ya fushi da bayansa saboda annabi ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi to yanzu wani zai ce ma a tsaya a salati goma ga annabi bayan sallama bidiyar kaga ko ma fada da addu'a kuwa bayan ba a yi kuma za a shirya za a yi fada da addu'a to saboda haka duk mai hankali bayi da makamin da ya wuce addu'a dole mu tsaya da addu'a saboda halin da muka samu kanmu a ƙasar duniya kowa ya san abin da ake yi rayuwa ta yi tsada rashin zaman lafiya ya yi yawa talauci ya yi yawa cututtuka marasa kan gado sun yi yawa ko me ka taba kuka kawai to waye mai waye yake da mafuta banda Allah Allah shi kadai ne da mafuta da ka mu roki Allah akan matsaloli da ake ciki Allah ya yi mana albarkar manzon Allah muna addu'a muna tawassuli da annabi Allah babu wanda kake so cikin halitta kaf kamar manzon Allah Allah mun za annabi da kayan mu da kai Allah ka bibi annabi ka yayi mana dabbobin nan Allah dauke mana sun da ke fama da su ba yawan kuka ba yawan addu'a eh don mun cika yawan kuka ni zai zo in yi kuka kai ma sai ka zo kai kuka kuma dukan mu wasu kuka ne to mai kuka da mai kuka ya hasu wasu share hawaye Allah ne mai sharewa amma na zo ina kuka kai ka zo kana kuka ta yi ko masallacin da aka zo aka aka ce a salati goma ga annabi muka kasa zama ne muka fita ƙarshe za mu je mu zauna ne kai ka kawo kuka ni in kawo kuka wallahi na ji abu kaza ma ya ƙara kuɗi wallahi abu kaza ma ya tsada to in ya ƙara ya zaka zaka je ka rage zai rabu illa iya ka ce abin da zaka iya faɗa ke wallahi na ji an kashe mutane ma ba a Kaduna to da aka kace zaka je ka raya su ne ko zaka je ka hana ni to me amfanin tadin addu'a da abun da ya faru abun da ya faru Allah ka dauke mana Allah ka tsayar mana Allah ya yi musu kuma Allah kiyaye wannan shine abun da ya kamata dan mafi yawa idan abu ya taso sai ka ji ya ce abu ba sai addu'a in fa mutum ya ce iya sai addu'a ya gama iya magana kenan abun ba sai addu'a shi kenan ya gama sai ci gaba da hirarsa kawai ya ce sai addu'a to ai addu'ar mana kuma duk wanda ya zo masallaci ya yi sallah bayan ya gama sallah ya kasa tsayawa ya roƙi Allah yaushe nake tunanin zai ware lokaci kuma ya addu'a tun da ka zo masallaci dalili ya kawo ka ka zo ne ka gana da Allah ka gama ganawa da Allah kuma ka tashi ka kada rigarka ka mutu a masallaci kai da ka zo gaban Allah baka tsaya ka yi addu'a ba kana tsammanin za ka fito majalisa ka je ka ce to jama'a mu hawa addu'a zai yiwu ba zai yiwu ba wannan mulka kanmu adalci yawanci fada ake a baki a ce sai addu'a wanda an ce mutum ko mutuwa yi ba hadisi ya faɗa mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu idza mata ibnu adama in qaba amalu illa min salati annabi ya ce idan dan adam ya mutu ko ni na aikin sa zai yake ya mu dawo abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatul jariya wanda ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya zo na rijiya ko ya shuka bishiya ana can girwanta ko dai wani abun da ana amfana da shi bayan mutuwarsa shi ne sadaka su jari aw ilmu yuntafa bihi ko kuma malami ne ya karantar ana amfani da karatunsa ko ina da dai karatun ya ratsa ana amfanuwa da karatu ko ina yana da almajirai na uku sai ce an wani dinsani ne tsula ko kuma yana da ɗan yana mara addu'a bayan mutum ya mutu ma addu'a da nake amfani to kai kana rayuwa ba kai ba kuma in ka mutu ma buƙatar kake a yi maka to ka saba da ita mana tun ana da rai din Allah bai annabi ne mana ishara da wannan saboda haka yana da kyau mu tsaya da addu'a kwarai da gaske hatta gwamnatocinmu waɗanda ake da su ai gwamnatin mu din ne gwamnatin in baka taimaki gwamnatin kan abun da take yi na Allah ya gyara al'amuranta ba in kai muguwar addu'a kamar kana cikin mota ne ka ce kai direba kai kam Allah ya kawo ma musiba e direba ne ke tuka mota kuma kai kana cikin mota e direba kai ka Allah haka ka da musiba Allah sa ka ka gama lafiya anya kowa me wannan addu'ar yayi aikin hankali to duk inda ka ce ma ga shugabanni masu mulki ka ci gaba da muguwar addu'a a kansu to yanzu kana yi wa direba addu'a in aka yi hatsari da kai za a yi in dumburawa mota ta rika yi da kai za a dumbura Allah kiyaye in ma ta kama da wuta ne to da kai za ta kama da wuta saboda ka ba a son mubar addu'a shi ya sa hadisi manzo Allah annabi ya tade mu da wuri yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru saboda ka idan ba za ka yi addu'a alheri ba ka ja baki ka shiru amma in ka ci gaba da Allah ya tsine Allah ya tsine Allah ya tsine ita tsinuwa daban sauka akan mulki daban idan ka ce Allah ya tsine wa mai jagoranta ka shugaba sai Allah ya tsine mar bai sauka mulki ba to haka tsine wa har da kai ko ba haka ba ai tsine ne yana shugabantar ka kuma wa tsine bar kai amma in ka ce to masu mulkin nan Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hafka musu su tsaya su lura da al'amarin mutane Allah ya gyara musu da suke kuskure su Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka musu jagora ana don alheri ne ko shi ke ka gama naka idan ba su yi ma abun da suke kake bukata ba ai Allah yana kallo Allah ne ke ma maganin ba ai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye manzon Allah da manzon Allah ya ce ku ba wa masu mulki hakkin su sai suka ce to idan muka ba su haƙƙin su su ba su ba mu namu ba ba sai manzo Allah ce ku nemi haƙƙin naku da ke wajen su a wajen Allah shikenan kuma magana ya kare mu mun zage rayuwar mu mu ba da alheri ku kuma ba ku yi mana ba to Allah ba ta mana haƙƙin mu shikenan magana ya kare to ba a zo mu bana addu'a ya addu'a alheri kuma a taimaka musu da addu'a domin duk inda aka lalace za a samu na kirki ba yi wa al'umma manzo Allah kun goro ka ce kowa lalatacce ne a'a ka ce akwai na kirki akwai kuma wanda ba na kirki ba na kirkin Allah ƙara musu kirki wanda ba su da kirki Allah bai da su mutane kirki sai ai musu addu'a daga su masu mulki da jami'an tsaro da waɗanda suke lura a ce to Allah haska musu yadda za su gyara sai mu ce in ba masu niyya ba ne kuma Allah ya sani Allah ya kawar da su ya kawo mana da kirki shi ke zama magana kare muna addu'a Allah musu jagora a inda suke kuskure Allah ya gyara musu su kuma su kuma su tsaya su sake nauyin da Allah ya dora musu jagoranci amana ne duk wanda Allah ya bashi amana kuma sai ya tambaye shi idan bai isar da amana yadda Allah ya bashi ba to ranar alkiyama Allah sai ya kama shi Allah sai ya tuhume shi Allah sai ya azabtar da shi akan dukkan waɗanda ya shugabanta kam ko mutum nawa ka shugabanta ko mutum miliyan ɗaya ne ko biyu ne ko ɗari ne ko ɗari biyu ne ko mutum ɗaya ne sai Allah ya kama ka akan wanda shugabanta muddin baka sauke nauyin da Allah ya dora mana amana ba so mu yi musu addu'a Allah musu jagora Allah haska musu Allah kuma ya kawo mana dauki har nan ke ci albarkar manzon Allah damuwoyin da muke cewa wannan kasa na rashin zaman lafiya a garuruwan mu na musulmi wanda ake fama musamman a garuruwan mu na arewa Allah ka yaye mana Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ya dauke mana wannan masifu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ada da matsi na kuncin rayuwa da ake ciki muna fata Allah ta sauke mana Allah ka kawo mana dauki Allah mai jin roƙo ne Allah muna roƙonka muna tawafi a gare ka muna kasan da gaya a gare ka Allah dan alfarman manzo Allah Allah ka biya mana dukkan bukatun Allah ya yi mana dukkan damuwoyin mu alfarman manzo Allah saboda wannan wata farkon talabiya Allah ya samu karshen talabiya Allah kuma ya karba mana ibadu kowa kuma ya dage da addu'a da kar ya zama kawai sai a baki ne ka lazimci wani abu na addu'a kai hasbunallahu da yawa kai lakar biya hukun da yawa ka yi ayatul kursiyu da yawa ka yi falaki da nasi da yawa waɗannan duka addu'o'i ne waɗanda suke kawo ɗauki wajen zaman lafiya ka lazumta wa kanka wani abu na addu'a a cikin wannan wata kafin wata ya ƙare idan ni zan yi kai kai wancan su yi waɗancan su yi waɗancan su yi Allah zai dubi mu da idon rahama amma idan ba mu addu'a to ba mu abun da za mu gani banda ta kai muna addu'a Allah ya kawo mana doki a zama annabi sallallahu alaihi wasallam a insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu ubangiji tabaraka wa ta'ala ta inna Allah safa adam ka sani ubangiji tabaraka wa ta'ala istafa adam ya zabi annabi adam alaihi salatu wassalam wanda shine abul bashir baban kowa da kowa kenan a cikin halittar Allah ya zabe shi inna Allah safa adam Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi annabi adam wa nuhan Allah ya zabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam وآل إبراهيم الله يا ذابي إيالين جدا النبي إبراهيم وآل إمران الله يا ذابي إيالين جدا إمران على العالمين أكد ذكر تالكي ذرية وأن النبوة ذرية بعضها من بعض ذرية وتتكي ساشي تتساشي annabawa ne su aiki annabawa annabawa su aiki annabawa annabawa su aiki annabawa zuriyatan babu amin babin wallahu Allah sami'u Allah mai ji ne sannan alimun Allah masani ne daga dukkan abu da kuke aikata a waɗannan ayoyi daga ayoyin farko na wannan sura ta suratu Ali Imran kamar yadda muka karanta karatun mu na bara cewa daga ayoyin farko mujadala ne aka samu waɗansu ne daga cikin nasarar da jira wanda suke mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam a zamanin annabi isa suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sittin sun taho tare da manyan shugabannin su mutum goma sha hudu waɗanda waɗannan shugabanni nasu ba sa yanke wani hukunci sai a ƙarƙashin su su sha hudu na duk abin da suka faɗa abin da za a yi kenan suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen manzo Allah sun zo wajen manzo Allah bayan la'asar suka tarar da manzo Allah a cikin masallaci suka shigo suka zo suka ce sun sa- sun zo ne saboda su su yi mujadala ma'ana su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin annabi Isa akan cewa annabi Isa dan Allah ne subhanallah to da suka zo su su sittin to za mu ga daga farkon waɗancan ayoyi tun daga ayoyin farko har ka ji aya kusan 87 har zuwa aya ta 89 ayan da take cewa ilal ladina tabu wa aslahu wa la ta'tubu alayhi waɗannan ayoyi dukkan suna magana ne akan mujadala tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasaran najirada har aka kai matsayin bayan mujadala ta kare kamar yadda za mu samu a gaba bayan an yi mujadala wato ita mujadala kamar yadda Qur'ani ya gaya mana cewa ubangiji ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ka yi jayayya da ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai da kyakkyawan mujadala su faɗi dalili ka faɗi dalili su faɗi dalili ka faɗi dalili domin in aka samu mujadala ana ƙaruwa da kai da kake yi da wanda ake yi da shi da masu sauraro gaba ɗaya domin za a yi munazara ne da ilimi in kawo dalili na ilimi ka kawo dalili na ilimi zan ƙaru za ka ƙaru masu sauraro za su ƙaru wani ana kiransa mujadala kuma ana kiransa da muƙabala muƙabala shakhsiyya ka zo ka ka faɗi dalilanka akan abin da kake kai ni ma in faɗi dalilai na waɗanda nake kai amma ba zagi ba faɗa kawai hujja ka faɗa in faɗa ka faɗa in faɗa mu yi kai to wannan take kira mujadala shi yasa Allah yau manzo Allah izini ayi wani wuri ubangiji yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan ka kira ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati ka kira su kuma da hikima wal mau'izati al hasana da wa'azi mai kyau ka fara musu magana wanda zai jawo hankalin su sannan wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi jayayya da su ka yi jayayya da su amma bisa kyautatawa kada ku zo za ku yi jayayya ka faɗi maganar da za su ɓata musu rai ko ka zagi wani abun da suke kai ƙarshe su zagi na ka ranka ya ɓaci ransu ya ɓaci kaga kai koma faɗa ko shi yake kira mujadala ka faɗi dalili tare da girmamawa ko akan gunki za ka yi jayayya da mutum ya ce ma shi kawai ya yi da bautar shanu misali to kar ka zage shi ka ce dabbar ta banza da ta wobi ita kake bautawa kana zagin shanunsa tun da shi ya yi da zai bautawa shanu shi kuma sai ya dubi allah naka sai ya zaga rai rai ba ci ko bai ba ci ba to da ya zo ya ce ma misali yanzu shanu yake bautawa shanu kake bautawa kaga ko dabba ce wacce take da ni'ima saboda ana samun nono ana samun mai ana kaza na duk wanda zai ba da waya da Allah ya rufe layi ba silent ba a rufe a layi saboda haka idan za ka yi sai ka fara yaba mar a hankali sai dabba ce ko mai nima in kai musulmi ne ma ka kara mar ka ce kai saniya ai saniya wata aba ce muhimmiya kai a matsayin ka na musulmi ba dan kai masa billati hi asati sai ka ce saniya ai saniya aba ce mai muhimmanci a musulunci sai ka ce ka kai baka sani ba a qur'ani har suratul baqara akwai har sura mai sunan saniya akwai ai kaga za ku tattauna sosai ja a ce addini naku yana girmama abin da nake bautawa a shanu babban abu ne ka kawo ku fara a haka dai kana jawo shi kana jawo shi sai ka ga ya fahimce ka amma kana zagin saniya sai ya zagi naka shikenan sai a watsi to shine wajadilhum billati hiya asad din kenan to sai manzo Allah Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka jawo su tare da kyautatawa to saboda haka sai ya zamanto an samu mujadala tsakanin waɗannan nasara ana kiransu nasarar najiran tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da aka yi mujadala aka yi mujadala aka kasa fahimtar juna to a can gaba sai Allah ya ce to tunda sun kiyarda su fahimce ka ba ku fahimci juna ba to ai mubahala dama daga muƙabala ta gagara sai mubahala mubahala kuma shine rantsuwa yanzu ni na yadda abin da nake kai gaskiya ne kai kuma ka ce abin da nake kai ba gaskiya bane amma naka gaskiya ne ni ma kuma na ce naka ba gaskiya bane to yanzu abin da za a yi tun da ka ƙi yadda ni na ƙi yadda ni na na ƙage akan nawa shine gaskiya kai ma ka tire akan naka shine gaskiya baka yadda da nawa ba ban yadda da naka ba to yanzu a zo a yi rantsuwa rantsuwar ita ce in ce ni wane wane wane abunda nake kai gaskiya ne in ba gaskiya ba ne Allah ya tsine mu kai kuma abunda kake kai ƙarya ne in gaskiya ne Allah ya tsine mu shine mubahala kai ma sai kai yadda nayi to wannan Allah sai ba manzo Allah dama a cikin ayoyin da zamu tarar a gaba cewa ka, ka kira su ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنسأل لعنة الله على الكاذبين to an kai matsayin mubahala duk da tsakanin manzo Allah da nasaran najran to waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke magana akan mujadala tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma su nasaran najran dama su ahlul kitabi suna da littafi shi yasa ma Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitabi kar kai jayya da ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu tunda suna da littafi kenan suna da ilimi to kai maganan ilimi da su ka kawo musu dalilai a cikin littafin su ai littafin su littafin Allah ne littafin Annabi Isa alaihi salatu wasallam ba shine at-Taura ba a afwan ba shine linjila ba to tunda ko linjila ne ai littafin Allah ne to ku tattauna zaka iya gane abunda za su iya gane abunda za ku tattauna tunda suna da ilimi to waɗannan ayoyi kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ne ya faɗi dalilin saukan waɗannan ayoyi shine su nasara cikin maganganu da suka tattauna da annabi suka ce na hazu abna ibrahim mu yayan annabi ibrahim ne wa isma'il mu yaya ne ga annabi isma'il to da suka faɗi wannan cewa su yaya ne ga annabi ibrahim yaya ne ga annabi isma'il alaihi salam sai kuma suka ce wa nahnu ala dinihim kuma muna kan addinin su to shine sai Allah ya sako da waɗannan ayoyi ya ce to idan dai waɗannan nasara suna cewa suna kan addinin annabi ibrahim ne to ai allah tabaraka wa ta'ala ya zabi waɗannan annabawa me yasa ba sa tafiya a irin tafiyarsu shine ubangiji ya ce inna allah tsafa adama allah ya zabi annabi adam alaihi salatu wassalam bayan ya zabi annabi adam shi annabi adam shine abul bashir shine baban kowa shi allah ya fara halitta kafin annabi adam babu kowa Allah shi ne fara halitta cikin halitta gaba ɗaya daga annabi adam aka samu kowa duk wanda ka gani a duniya in dai mutum sunansa to ɗa ne ga annabi adam alaihi salatu wassalam sauran ka zamu ga annabi adam Allah ya zaɓe shi sunan annabi adam ya zo a cikin alƙur'ani sau arba'in da uku sunan annabi adam alaihi afuwar sau ishirin da biyar da shi da annabi isa sunansu ya zo sau ashirin da biyar biyar a cikin alkur'ani saboda a nuna ma girmansa aka maimaita sunan har sau ashirin da biyar domin dama yawan ambaton sunan abu yana nuna girman abu ne inna a kasaratar asma'i ta dullu ala sharafin musamman yawan ambaton sunan abu yana nuna girman abu ne to shi annabi adam shine abul bashari to sai Allah ya ce ya zabi annabi adam alaihi salatu wassalam cewa Allah ya zaɓi annabi Adam saboda annabi Adam shi ne abul bashari duk wanda ka gani to annabi Adam babansa ne kaga ko Allah ya zaɓe shi tunda kowa ɗansa ne to da Allah ya zaɓi annabi Adam sai ya ce wa Nuhan Allah ya zaɓi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Nuhu kuma abin da yasa Allah ya ce ya zaɓe shi saboda shine shaykhul mursalina shine jagoran manzanni a wajen wa'azi domin shi fara wa'azi ya rayu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin yana wa'azi shekara ɗari tara da hamsin ya yana wa'azi sannan da sauran shekarun da ya yi shekaransa in ka haɗa zai baka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin kafin annabi nuhu ya koma ga allah alaihi salatu wassalam to ya yi wa'azi shekara dubu da wani abu shi yasa allah ya ce to wa nuhan allah ya rabi annabi nuhu shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ainihin sunansa abdul ghaffar ne nuhun ba shine ainihin sunansa ba amma da yake Allah ya kira shi da Nuhu a cikin Qur'ani sai sunan ya zamanto Nuhu din ne amma ainihin sunan annabi Nuhu shine Abdul Ghaffar wato bawa na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake mai gafara saboda an kira shi ne da Nuhu saboda yawan tsawon rai da yayi kafiransa sai sun doke shi sun sumar da shi suna tsammani ya mutu sai ga ya sake dawowa saboda yawan wato dawowa da yake sai ya zamanto Nuhu ne alayhi salatu wassalam to Allah ya zabi annabi Adam Allah ya zabi annabi Nuhu alayhi salatu wassalam inna la safa Adama wa Nuha Allah ya zabi annabi Nuhu nan ya ce wa ala Ibrahim Allah ya zabi iyalan gidan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam anan cewa wa ala Ibrahim ana nufin annabi Ibrahim ne kai tsaye domin da kuma wa ala Imran Allah ya zabi iyalan gidan Imrana saboda haka waɗannan guda biyu da Allah ya ce alu Ibrahim da alu Imran ana nufin annabi Ibrahim ne da kuma shi Imran din kansa cewa alu baya nuna iyalansa a wata fassara kamar yadda ubangiji yake faɗa cikin Qur'ani a cikin kissan annabi Musa da annabi Harun alaihi salam yake cewa wa baqiyatul mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-mala'ika to cewa wa baqiyatul mimma taraka alu Musa dinnan ai ana nufin annabi Musa ne kawai wa'alu harun ana nufin annabi harun ne to zo aka cewa wa'ala ibrahim anan ana nufin annabi ibrahim din ne kansa waɗansu kuma suka ce a ana nufin iyalan gidan annabi ibrahim din ne da shi annabi ibrahim din da ɗansa annabi ismail da annabi ishaq da kuma wato waɗannan daga cikin 'ya'yansa kenan da annabi ismail da annabi ishaq da kuma annabi yaqub alaihi salatu wasalam da kuma al-asbab jikokin annabi yaqub ana nufin su ne iyalan gida wa ala imran din nan kuma aka ce ai ana nufin tunda an samu sabani wajen wani imran ake nufi anan domin akwai imran mahaifin annabi musa alaihi salatu wassalam akwai kuma imran mahaifin wato a mijin hannatu mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam wato mahaifiyar mahaifiyar annabi isa nana maryam domin nana maryam ita ce yar hannatu hannatu kuma mata ce ga imrana to an yi zaɓani ana nufin imrana na annabi musa ne mahaifin annabi musa ne ko kuma a imran wato mijin hannatu mahaifiyar annabi isa to amma da abin da ya fi rinjaye shine ana nufin imran mahaifin hannatu mahaifiyar nana maryam mahaifiyar annabi isa ne saboda annabi musa alaihi salatu wassalam mahaifin annabi musa imran kamar yadda abdullahi ibn abbas ne ya faɗi mahaifin annabi Musa Imran tsakaninsa da Imran mahaifin wato ita mijin hannatu tsakaninsu shekara 1300 ne tsakaninsu sauraka anan ana magana ne kan Imran wanda yake miji ga hannatu ita kuma hannatu mahaifiya ga annabi Isa alaihi salatu wassalam to shine aka ce wa alu Imran da iyalan gidan a imarana sai Allah tabaraka ta'ala ce ya zabe su alal alamin Allah ya zabe su akan talikai amma ana nufin talikan zamanin su ne Allah ya zabe su akan talikan zamanin su shi yasa su yana daga cikin abinda su banu Isra'il suke bugan girgi da shi suna cewa su fa Allah ya zabe su fiye da kowa a cikin halitta gaba daya saboda ubangiji yana cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ya ku mutanen gidan isra'il yayan bani isra'il annabi yaqub kenan alayhi salatu wassalam annabi yaqub kuma yana cikin jikokin annabi ibrahim saboda haka Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya ku yayan bani isra'il ku tuna irin ni'imar da Allah ya yi muku Allah ya ce ku tuna irin ni'imar da na muku wa anni faddaltukum 'ala al'alamin na fifita ku akan talikai har yau bai hudu yana alfahari da wannan to amma alal alamina ana nufin alami zamanihim wato alam amma na zamanin su Allah ya fifita su sannan idan muka duba dan Allah ya ƙara nuna mana zaɓin da ya shi ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya halitta halittarsa sai ya kasa ta kashi kashi waɗansu ya yi su mala'iku wanda ba sa sabon Allah ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa aure ba sa mutuwa wannan jinsin sai Allah ya yi su sai Allah ya yi waɗansu kuma aljanu ne su zo su a cikinsu akwai masu imani akwai kuma kafirai a cikinsu wa inna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qara'ib gidadan Allah ya yi su waɗannan aljanu ne cikinsu akwai masu imani akwai kafirai sannan Allah sai ya yi waɗansu kuma sunansu ‘yan adam a ‘yan adam ɗin ma sai ya zamanto faminkum kafirun wa minkum mu'minun a cikinsu akwai kafirai akwai kuma masu imani a cikin ‘yan adam ɗin kenan bayan Allah ya yi waɗannan halitta nauyi uku sai ya zamanto su ‘yan adam su suka fi sauran dukkan waɗannan halittu saboda ubangiji ya faɗa mana cewa walakar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila dan adam sai ya zamanto ya fi kowa daraja wurin Allah shi yasa Allah ya fito da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin yan adam saboda walakar karramna bani adama to da Allah ya zabi yan adam din ma a cikin yan adam din ma sai Allah ya zabe su waɗansu masu imani waɗansu ba su da imani a cikin masu imanin ma sai Allah ya zabi waɗansu sai ya ce to waɗannan annabawa na ne su suka fi kowa kusa da Allah da Allah ya zabi annabawa a cikin annabawan ma sai Allah ya zo ya yi zabi a cikin su ma sai ka je yana cewa da ƙarfa danna ba ga nabiyina ala ba'di annabawan ma mun fifita waɗansu akan waɗansu waɗansu kuma sai ka je a cikin manzannin bayan Allah ya fifita annabawa a cikin su sai Allah ya yi manzanni manzannin nan sai zama su ɗari uku da sha uku ne bayan Allah ya zaɓi waɗannan manzanni su ɗin ma sai Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus a manzannin ma waɗansu sun fi waɗansu to bayan waɗansu sun fi waɗansu a cikin manzannin Allah ma sai Allah ya sake zaɓi a cikin manzannin ba sai ya ware waɗansu guda ashirin da biyar sai ya kawo sunansu a ƙur'ani bayan ya ware ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar sai ya sake warewa sai ya ware guda biyar ana kiran su ulul azmi minar rusuli su biyar kenan a cikin biyar din ma sai ya sake zaɓewa sai ya zaɓo ɗaya shine annabi muhammadu shine ƙur'ani yake gaya mana cewa wa idza khadna minan nabiyina mithaqahum wa minka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الله يا زابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنك دكي يا رسول الله ومن نوح النبي نوح ينا تكين أولو الأزم وإبراهيم النبي إبراهيم ينا تكين وموسى النبي موسى ينا تكين وعيسى النبي عيسى ينا تكين to a cikin su dan a nuna ma Allah ya zabi annabi fiye da kowa a cikin su sai ya zamanto ya ce su biyar ne da Allah ya tashi kirga su sai ya ce wa manzo Allah wa minka da kai dan dama girman manzo Allah ya kai matsayin da Allah ko sunansa baya kira saboda girmama shi domin dama rashin kiran suna girmamawa ne to sai ya zama Allah ko kiran sunan annabi baya yi saboda girmama annabi ko bayan baya kira ma sai ya hana ya ce la taqalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da Allah ya ce kul kar ku kuskura ku rinka kiran sunan annabi kamar yadda kuke kiran sunan junanku ku yi ladabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabiyyu ya ayyuhar muzammil ya ayyuhar muddathir da haka Allah yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah tabaraka wata'ala ya zo zai kirga waɗannan manzanni guda biyar sai ya ce wa minka da kai dan baya kiran sunansa da kai ya rasulullahi sai ya ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa amma shi dinka wa minka ai daga nan aka nuna ma cewa annabi ya fi kowa shi wa minka saura kuma wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi fiye da kowa cikin halitta saura kaza ga manzon Allah da kansa yana faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah inna Allah tsafa kinanata min walad isma'il wa tsafa quraishan min kinana wasafa min ƙuraishin bani hashim wasafa ne min bani hashim haka annabi ya faɗa ya ce Allah ya zaɓi banu kinana daga ‘ya'yan annabi Ismail sannan Allah ya zaɓi ƙuraishawa daga banu kinana sannan Allah ya zaɓi banu hashim daga ƙuraishawa sannan ni kuma Allah ya zaɓe ni a cikin ƙuraishawa wa ana khiyarun min khiyari ni ko zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi manzo Allah kaf halitta babu zababbe kaman sa saboda ka da Allah ya ce inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina Allah ya zabi annabi adam Allah ya zabi annabi nuhu Allah ya zabi annabi ibrahim Allah ya zabi imrana ala alamina akan talikai to fa duk da zabin da Allah ya musu shugabansu da Allah ya zaba fiye da su shine annabi Muhammad shi a gaba da su yake shi ko zabi duk girman ka ana iya zaben wani a ƙasa da kai amma zabin bai wuce naka ba ko haka abun yake to saboda haka Allah ya wa manzo Allah wannan matsayi saboda haka manzo Allah ya zamanto ya zama mafificin dukkan halitta gaba daya su ku annabawa da masu suka fi kowa kusa da Allah to anan mun samu ulul azmi guda biyu akwai annabi nuhu akwai annabi ibrahim alaihi salam amma annabi adam alaihi salatu wassalam duk da wasu malamai suna kirga annabi adam a cikin ulul azmi min ar-rusul to amma dai magana ce wacce take mai rauni so saboda haka sai ubangiji tabaraka ta'ala ce zurriyatan waɗannan annabawa zurriya ce aka kawo ta da nasba amma a kuma akan na kira ai ma'ana zurriyatan ba'dha min ba'di ita wannan zurriya sashi ne daga sashi wato annabi ya haifi annabi annabi ya haifi annabi domin za mu ga annabi ibrahim a.s. ana kiransa da abul anbiyayi baban annabawa domin shi annabi ibrahim duk da allah ya yi irin ikonsa sai da annabi ibrahim ya shekara 120 bai aihuwa matarsa kuma hajara sai da asara sai da ta shekara 90 a lokacin tana da shekara 99 annabi ibrahim yana da shekara 120 ba su aihu ba amma da haka ya roƙi Allah Allah ya bashi aihuwa rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da na gari mana Allah ya fafa shirna bi wala min halim sai mun kuma sa albishin da da kuma zai samu dan a shekara 120 annabi Ibrahim ya haifi yaya shine ma Qur'ani yake gaya mana cewa wa awsa bi ya Ibrahim banihi wa yaqub ai banihi yace domin yaya da yawa kenan annabi Ibrahim sai da haifi yaya da yawa bayan shekara 120 saboda Allah ya nuna maka iko irin nasa kamar yadda za mu zo mu samu tarihin annabi zakariya a nan gaba kaɗan shi ma ya kai shekara ɗari da ashirin sannan ya samu aihuwan annabi ya haya alaihi salatu wassalam to bayan annabi ibrahim ya haifi annabi isma'il da annabi ishaq haka aka yi ta aihuwan annabawa annabi yaqub ya zo ya haifi annabawa a cikin wannan haifi haifin aka zo aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah da kansa yake cewa ni ina cikin addu'ar kakana annabi ibrahim to shi yasa Allah ya ce ya zabi Annabi Ibrahim kuma Annabi Ibrahim a cikin Qur'ani yayi addu'a cewa Allah tabaraka wataala ya bashi waɗanda za su zamanto annabawa wa izib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min zurriyyati yace ya ubangiji a da Allah ubangiji yace manzo Allah ka ba su labari ya rasulullahi wa izib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun Allah yawa annabi Ibrahim jarrabawa da waɗansu kalmomi annabi Ibrahim sai ya ci jarrabawa da Allah da annabi Ibrahim ya ci jarrabawa sai ubangiji ya ce inni ja'iluka lin-nasi imaman tun da ka amsa zan mai da kai jagora cikin halitta sai ya ce wa min zurriyati Allah ba ni kadai ba abun ya wuce harkan zuriyata su gaje ni Allah sai ya ce la yanalu adi zalimi azzalimi ba zai samu wannan alƙawari ba to ashe annabi Ibrahim yayi addu'a har ma can zaka je yana addu'a yana cewa ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا تو النبي أنا كن ذرية النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم شيخ الله يتي تو يا ذا النبي آدم سنة يا ذا النبي نوح سنة يا ذا النبي إبراهيم سبورة النبي إبراهيم بابا النبواني kai cikin jikokin annabi Ibrahim akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya zabe su zurriyatan babu hamin babu zuriya ce wacce take sashi ne daga sashi annabawa su afi annabawa idan muka duba irin annabi yaqub alaihi salatu wassalam tunda yana cikin zuriyar annabi ibrahim ai za mu ga ƴaƴan annabi yaqub guda goma nan guda sha ɗaya na ai duk annabawa ne wanda aka kawo mana kisan su a cikin suratu yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin to ai waɗannan dukkan su annabawa ne kaga zurriyatan ba'dha min ba'd zurriya ce sashi ne daga sashi kuma fadin wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala ce zuriyatun ba'dha min ba'din ana nuna mana cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala a irin tsarin sa zuriya ta kan zamanto sashi daga sashi sai kaga waɗansu zuriyar su annabawa ne waɗansu kuma sai kaga Allah ya kawo zuriyarsu malamai ne sai kaga gida wato zuriyar duk sun gaji ilimi shine zuriyatun babu hamin baji waɗansu kuma sai kaga sun gaji dukiya kasuwa kawai kowansu kasuwa zuriyatun babu hamin baji waɗansu kaga manoma ne kawai waɗansu ka gansu mutanen kirki waɗansu ka gansu duk zuriyar mutanen banza duk babu abun da babu waɗansu ka gansu masu arziki ne waɗansu ka gansu talakawa ne kutub zuriyatan babu hannun ba ke duka aka Allah yake yi sai kaga duk sun fito a irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya so su fito waɗansu kuma ka gansu Allah ya kiyaye ba fata ke ba kaga barayi ne ana samu kaga zuriya ce kawai sata suka iya wasu kuma kaga kiwo suka iya waɗansu kuma kaga makaranta ne na addini waɗansu makaranta ne na ƙur'ani waɗansu kuma zamani ya zo kaga 'yan boko ne kawai gidan boko kawai yadda ka san inda waɗanda ake cewa boko addini saboda zuriyatan babu amin bazi saboda haka Allah ya tsara sai kaga zirin gaba ɗaya Allah ya fito da shi zuriyatan babu amin bazi to saboda haka sai kaga waɗansu kuma Allah ya fito da su ne salihan bayi ne kuma ba su da abun duniya waɗansu kuma salihan bayi ne mutanen Allah kuma ga arziki waɗansu kuma ka gansu sun fito su ba salihan bayi ba su ba masu arziki ba ga tsiya ga talauci Allah kiyaye waɗansu haka suke su ga jarabawa tsiya ga jarabawa talauci saboda haka sai ga gaba ɗaya haka suke har ma idan an ce wannan fitinan nan ga ai gidan zuwa da a ashe ba mamaki saboda haka suke waɗansu kuma Allah ya musu gidan sarauta ne kawai duk sai ga sarauta ne kawai suke gada wane ya gaji kaza wane ya gaji wane wane ya gaji wane haka abun yake to saboda haka shine ma'anar zuriyatan ba'dhu habin ba'dhin kuma ga duba duza ga haka Allah ya raba mutane haka Allah ya rarraba mutane waɗannan sun yi kama da junan su waɗannan sun yi kama da junan su waɗannan sun yi kama da junan su saboda zuriyatan min ba'dhu habin ba'dhin wallahu Allah samiun Allah mai ji ne kuma alimun Allah masani ne da abin da kuke aikatawa duk abin da ka faɗa Allah yana ji sanar da abin da ka aikata Allah tabaraka wa ta'ala yana gani saboda haka za mu ga cewa a cikin wannan littafi na firiya da tafsir na maudu musafir fadil shi ibrahim ya bazai lau ta'ala anu yake cewa kullu haula ya tsafa hullahu duk waɗannan da Allah ya faɗa Allah ya zaɓe su in tsafa adam Allah ya zaɓi annabi adam waje alahu khalifatan fil ard Allah sai bai da shi halifansa a doron ƙasa ka san ba ka sa mutum wakilci sai ka yi da shi haka ne ko shi yasa lokacin da Allah zai sa annabi Adam ya zama halifa a doron kasa sai mala'iku suke tambayan Allah atat fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya qala inni alaw ma la ta'lamu suka ce Allah yanzu mutumin da zai zo mabarnaci ya zo yana zubar da jini yana kashe mutane sannan ka mai da shi halifanka a doron kasa atat fiha man yufsidu fiha waya suku dima alhali ga mu malaiku wa nahanu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ga mu muna ma tasbihi muna tsarkake ka ba ma saba maka Allah ka kawo me ma sabo Allah ce inni ala ma la ta'lamu ai na san abin da ku sani ba sai Allah bai da shi halifa a doron kasa har ma iblis hasada ta kama shi bayan Allah ya halicci annabi Adamu ya zabe shi ce duk malaiku ku je ku gaishe shi duk suka je sai iblis ne kawai fasajadu illa iblis a bawa takbara kowa ya je gaida annabi adamu irin gaisuwa na girmama malami amma iblis sai ki sai Allah ya tsine mar saboda ya rena wanda Allah ya zaba kaga shi anan ana nuna mana duk wanda Allah ya zabe shi kai a hankali kar ka je garin garaje kana gani yanzu wane ne za a ce wane tun Allah ya zabe shi ya za a yi ya za ka yi ka san sau da yawa sai ka ga mutum ya taso karami ne Allah ya mai da shi babba wasu ga jera cewa yaro ya rena mu kuma ba fare na su yi ba kawai saboda ya zama babba ne shi kuma girma ba shekaru yake ba idan Allah ya baka arziki yanzu nan sai ka zama babba har ma ka ji mutum yana cewa da mu muke zama da shi nan amma yanzu dan girman kai ba zai zauna ba to ai dadin bai da aikin yi ne yanzu kuma yanzu ya samu aikin yi mai zai je shi a majalisa ko kuma kaga ya samu ilimi mai ilimi bai da zai zauna yana da aikin yi ba zai zauna haka kawai a ta taɗin rayuwar duniya ta bakin cikin nan da ake ciki ba sai ya kama nazarinsa na karatu to ai girma idan Allah ya ba mutum ko da baka bi shi ba karka burke shi in ka marƙi sai Allah ya ƙara daga shi kai kuma ka ka- ka ƙara komawa ƙasa shi yana sama kai kuma kana ƙasa kuma ba za a fasa ba don Allah ne ya shirya ba yadda ka iya don baka ga lokacin da aka ɗauka kashi ba balle ka je ka girbe kafansa baka ga wanda ya bashi ba balle ka je ka ce kar a ƙara bashi Allah ne ya bashi ba yadda ka iya to kawai sai kai haƙuri to Allah sai ya mai da annabi Adam alaihi salatu wassalam ya zama to halifansa a doron ƙasa wa arsala nuhan sannan Allah ya zabi annabi Nuhu ya mai da shi manzo na farko don annabi Nuhu ne ya fara wa'azi shi yasa ya sha wahala da kowane manzo bai sha wahalan ba sai dai shekara 950 yana wa'azi ya zo yana wa'azi yana wa'azi sai ya sai waɗanda yake wa'azi sun tsufa su ɗauko ƴaƴansu a kafaɗa suna nunawa ƴaƴansu annabi Nuhu suna cewa kun ga wannan tsohon iyayenmu ma sun wahala da shi mu ma mun wahala da shi kar ku yadda da shi ko bayan mun mutu tsoron tsabar kiyayya haka aka yi ta yi gado bayan gado gadon gaba da annabi nuhu alaihi salatu wassalam shekara 950 falabi su fi mu alfa sanatin illa 50 aman fa aka zo mu kufa da hum zalimuna to shi yasa ake kiransa shaykhul mursalina shehin masu wa'azi duk wani mai wa'azi annabi nuhu shine babansa shekara 950 yana wa'azi amma bai shi mutum 80 suka yi imani ba kaga ko ai ya sha wahala ai shi yasa da ya wahala abun ya iso shi Allah ya ce masa Nuhu kai hakuri fa yanzu ba mai ƙara imani an gama wa uhiya ila nuhi nan da walan yu'mina min qawmika illa man qad amana Allah ya ce annabi Nuhu daga yanzu ba mai imani an gama sai ya ce Allah to tunda ba mai imani me amfanin su rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah ba fa kafiri ba gidansa ma kar a bari gidan ma Allah shafe kawai innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaran in ka bar su ma kawai barna ne za ta karu to annabi ruhu ya gogor mai shi yasa Allah ya zabe shi ka san ku Allah ya baka aikin wa'azi ko a zamanin nan ai Allah ya hada ka da aiki babba kai wa'azi a ce ma a ai shi ma don bai shiga abun bane ko kuma kai wa'azi ne ce wallahi haka kawai ta zagi mu kuma laifinsa ne baka faɗa ko ba sunansa ka kama ba ka san shi wa'azi idan ana yi tun ana iso mutane kana jin daɗi yawa a taɓo su ne sai ka ji an yi soka kuma na yi soka sai ranke ba ta saboda ba kada ga ta boka wata rana mun yi wani karatu da muka yi karatu muka yi karatu muka yi magana akan masu mulki ana kam da zabe ne muka yi karatu aka yi ta kabbara aka yi ta kabbara can dama ko dan dan majalisa a wurin sai na dawo kan mu na yi magana na yi magana shi da ya karba yana magana sai ke cewa ɗazu da mala yake magana akan mu mu masu mulki sai kabbara ake yi amma da ya dawo yana magana akan sauran mutane kowa sai dai da kabbara ashe wazi yana yi zo ka kowa to me wa'azi duk wanda Allah ya ɗora masa nauyin wa'azi Allah ya rashi da babban aiki shine yace wa arsala nuha huwa awwalu anbiya'i shari'ati shine farkon annabi wanda Allah ya bawa shari'a sannan Allah ya zabi annabi Ibrahim wa Ibrahim khalilullahi Allah ya zabi annabi Ibrahim shine khalilullahi wa Imran sannan Allah ya zabi Imran haulai ja'alahum Allah min al-anbiya'i wadannan duka Allah ya sa su ya sa su cikin annabawa ne shi ne yace zuriyatan ba'dha min ba'din wa huwa wa haula'i al-anbiya ja'alahum Allahu zuriyatan ba'dha min waladi ba'd waɗannan annabawa Allah ya sanya su tsago ne daga annabi zuwa annabi daga annabi zuwa annabi har aka fito da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma musamman annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya zama to shine baban annabawa sai Allah ya bar tukuici da annabi Muhammadu sai ya zama to daga annabi Muhammadu an gama annabta babu wani annabi bayan manzon Allah baraka Allah samiyun alim Allah mai ji ne alimun kuma masani ne ya ce inna nuwa min zuriyati adam annabi nuhu yana da cikin zuriya annabi adam wa ibrahim min zuriyati nuhu annabi ibrahim yana cikin annabi zuriya annabi nuhu wa ibrahim walad isma'il annabi ibrahim shine mahaifin annabi isma'il wa ishaq shi kuma ishaq walidu yaqub annabi ishaq shine baban yaqub kaga dai annabawa ne kenan bayan annabawa in ka ji kuma an ce isra'il ana nufin annabi yaqub ne shine Isra'ilu to in kaji an ce banu Isra'il ƴaƴan annabi Yaqub kenan kamar da ake cewa banu Adam ƴaƴan annabi Adam so insha Allah za mu tsaya a nan saboda lokaci muna fata abin da muke da Allah ba mu ladarsa Allah ya yi mana Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya yi mana damuwoyin mu Allah ya biya mana bukatun albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu salli ala sayyidina Muhammad wa alihi الخاتم لما سبق من النبي لا ملاذ الى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين